إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa masu kalamu da saurare barkanmu da barkanmu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan rediyo da TV na Banfere a nan Yame Jamhuriyar Nijar wanda yau muna Juma'a talatin ga wata na na shidda to ko an shiga sabu ban sani ba dai ko watan ya mutu ko ko talatin ko ɗaya ga wancan ko dai suka ga huta.
wata insha Allah ta'ala hijira ta manzon Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 yayi daidai da 12 ga wata na daya miladiya ta Isa alaihi salam shekara ta 2024 yan uwa kamar da aka saba masu bibiya dukkan rana ta yau muna tare da shehi malami sheik abdul malik hamis anan yamin Almajirin malamin.
wanda satuttukan sun ka gabata an yi karatuttuka biskan maudu'ai daban-daban amma yanzu an shigo wani maudu'i mai muhimmanci duk duk da cewa dai waɗancan maudu'an su kuma masu muhimmanci ne sai dai wannan faɗin da ke gare shi shine kan al-istimar ta'arifuhu anwa'uhu wa asbabuhu wasa'iluhu wa ahdafuhu to satin da ya gabata malam ya shiga cikin maudu'i to insha Allah ta'ala yau ma za a shiga cikin maudu'i gadan gadan akarmaka Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Bonferai eh, a nan garin Niyami kamar yadda muka sani cewa duk ran Juma'a daga karfe tara zuwa goma na safe muna gabatar da karatu na'am idan Allah ya ba mu iko da dama tsawon watanni guda bakwai to kuma yanzu ga watan bakwai ya fara shigowa za mu cewa na'am kenan shekara ta fara ban kwana gaskiya nan da karatu hudu kenan tana yiwa karatu zai dakata kuma sai bayan sallah babba tun da dama ana tafiya hutu na'am in Allah ya nuna muna kenan yanzu dai tana yiwa halaka hudu sun kai muna saura sauran sauran Mm, ko abin da ya kama da haka insha Allah To, amma dai da yake mun ɗauko maudu'i mai faɗi kwarai da gaske wanda waɗannan 'yan uwa da suka bibiye mu a wancan sati sun ji mun shigo cikin wannan maudu'in.
Na'am.
Dan akwai maudu'ai da dama amma sai muka ga wanga yana daga cikin maudu'ai da suka shafi rayuwar mu ta yau musamman cikin halin da ake ciki. To sai muka ga ya kamata duk da yake na da faɗi a ajiye waɗancan ɗin waɗanda ba su da faɗi a gabatar da shi.
na'am Bai hana zuwa gaba in Allah ya bada iko akwai akwai rayuwa na'am a ci gaba da gabatar da karatuttukan bi idnillah.
gaskiya موضوع من تتوناني أكن الاستعمار na'am تعريفه أنواؤه na'am أسبابه na'am وسائله Mhm.
أهدافه na'am wanda kuma ba nan karatun ya tsaya ba cikin muqaddima sai an ɗauko wato eh, khataruhu istimraruhu ko ba haka ba Na'am.
duka waɗanda abubuwa ana buƙatar su Mm.
akwai khataruhu akwai istimraruhu akwai al'atharuhu as-sayyi'ah duka to wajen al'athar nan ne karatun zai faɗaɗa kwarai da gaske don haka yau abin da ya sauƙaƙa cikin lokaci shine za mu gabata Na'am.
sannan kuma mu ci gaba da ɗaukar waɗansu niqat har in Allah ya nuna mana ƙarshen wannan maudu'i lafiya insha Allah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu Allahumma.
cikin wannan karatu da zamu gabatar Amin.
Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya Amin.
muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya amin a wancan satin mun fara wannan maudu'i ne tare da malam Muhammad Sani mun tattauna akan kalma ta al-istimar na'am ta'arifuhu me ake nufi da kalma ta al-istimar na'am mun faɗi abin da ake nufi da ita wajen eh, musamman waɗanda su suka yi mulkin mallaka ɗin turawa na- da faransanci da kuma yaren ingilishi ne ake nufi da shi ko ba haka ba duk wanda ya bibiyo mu ya jiya Gaskiya.
kuma muka nuna suna amfani da wannan kalima a cikin yaren larabci suna ce mata al Mm.
wanda kuma mun ce asalinta kalima ce ta alqur'ani Alqur'ani.
eh, fi'ilinta ya zo cikin alqur'ani duk da yake masdarkin bai zo ba inda Allah subhanahu wataala ce wa ila thamuda akhahum salihah Na'am.
qala يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها na'am to kaga kuma kalima ta al'umru ta zo cikin alqur'ani wurare daban-daban ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr Na'am.
ulaika habitat a'maluhum wa fin darihim khalidun inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir har zuwa karshen aya Na'am.
wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna Na'am.
dhalika ala Allah yasir Na'am.
almuhim wannan kalima dai ta zo cikin alqur'ani kuma ma'anar da ta zo da ita cikin alqur'ani tana nufin rayar da abu Mm.
kai abu gaba to istamarakum Allah ya nemi ku rayar da ƙasa ma'ana rayuwa ta fuskar ibada rayuwa ta fuskar gine-gine da kere-kere da ci gaba shine abin da ake nufi da ita to amma bature kaga sai amfani da kalimar da take cikin alkur'ani yau hatta da masu da'awa wasu suka sun ce almustamirun turawa da suka zo kamar su yi raya kasashen mu kaga hatta da wannan sharrin ya shiga cikin kwakwalen da yawa daga cikin masu da'awa su hankali Gaskiya.
ba wanda mustalaha in ya zo ya kamata ka san ma'anar shi ka san yadda ya samo asali in ma ba cikin yaren da kake magana bane ka san tarihin shi ka san me wace ma'ana yake dauke da shi me hukuncin musulunci game da wannan mustalah din ko a wani ilimi ne shin alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da shari'a sun yarda da shi ko ba su yarda ba No.
المصطلحات على الميزان المفاهيم على ميزان القرآن والسنة على فهم سلف الصالح daga nan sai ka fitar da maudu'i mustalah ya yi dubu talatin sai ka samu maudu'i dubu talatin kowane mustalah ka ɗauko shi da hukuncin shi a musulunci karatu ga shi nan barjat sai illa masha Allah amma in baka sa hanya ba kullum sai ka yi ta wahala ina fata an fahimci ni. wannan ina faɗa ne saboda ɗaliban ilimi su abin nan su kamma kansu wajen bincike da sanin duniyar da muke ci to wani ta'arifin istimar ya gabata Na'am.
kuma mun nuna a- kalmar ya kamata a samu ta ita al-ihtilal al-ihtilal shine occupation ko o- occupation shine a zo a mamaye ka mu mamaye kasashen mu na an kai wal istidmar kuma wato a cikin kasashen mu kamar an yi wani abu ne wanda ake cewa hallakarwa ina fata ana fahimta ta Ba rayarwa ba.
a ba rayarwa ba to irin mutanen da an ka kashe muna ai ai zancen ki- kisa ne ake wanda ya kashe mutane bai cewa ya rayar da mutane Gaskiya.
sai le contraire Gaskiya.
ina fata an fahimce ni Eh, kaga an hallaka mutane da dama kenan wannan sunan shi alqatlu wat tashrid wat ta'zib sai la destruction totale abinda an kai ba kasashen Afirka an karkashe mutane an ɗauki wasu an kai su sun zama matsayin bayi sun tai sun gina kasashen turawa to wannan ina ina zancin baturi ya kawo mana ci gaba da wanda yake cewa an kawo ci gaba an kawo ci gaba da mutanen da akwai Afirka a wancan lokaci ba a kashe su ba aikin da za su yi na shekaru aru aru kaka zuri'ar da za su bari a duniya wanda za ta ci gaba da gudanar da ayyuka kaka gaskiya ina fata an fahimci Na'am.
balma kai abin suna da yawa don za mu bari har mu zo cikin karatu da Na'am.
dangane a takaice dai wanga kalima ma'anar da an ka ɗauko an ka ba ta na istimar hiya ba'idatun anhu Na'am.
kullal bu'd ta yi nisa ga wannan ma'ana dukkan nisa ba su kishiya ce kishiya ce kamar yanzu na mutum ya cuce ka sai ce ya taimaka ma na fata ana fahimta ta wato a- a- ba- ba- ba- irin dubarar da waɗansu suke yi kaga bushi ya je ya hallaka mutane ƙasar iraki ya ce sun je ne su kafa demokradiyya su kai ma ƙasar iraki ci gaba sun je sun kashe kadafi a cikin ƙasar libya sun je sun ce sun kawo ma libya ci gaba ina fata an fahimci ni.
Na'am.
sun zo su yantar da libya to ga yancin nan an yantar da su an ba su yanci an kashe musu gaddafi an ruguza kasashensu takardun da ke hannunsa sun halbe shi su service secret ana ganin su faransawan su ne suka halbe shi saboda takaddun da ake yake bin bankuna yake ajiye kudaden libya a bankuna kaga an ɗauke su sannan duk makamin da nato ta halba sai an biya ta kenan kaga sai su tsace su mai da libya wayan shikenan wannan duk shine abin da ake zuwa ana faɗa da waɗansu abubuwa Allah ya kyauta Allahumma amin.
To, yanzu idan muka bar wannan kiran kalma gaskiya sunan istimar bai da alaka da ita. Duk wani wanda ke karya koko duk wani da'iya wanda yake faɗa akan kuskure bai sani bai san cewa kalma ta istimar ta Qur'ani ce kuma ma'anar da shi Bature ya bata ba ma'ana ce ta gaskiya.
Na'am.
Mun ji wannan da kyau.
Na'am.
Abu na biyu sai anwa'uhu. Shin shi istimar ya kasu ke- kaso nawa?
Na'am.
ina fata an fahimci Na'am.
idan muna son mu karkasa abu kullum ina faɗa ɗaliban ilimi saboda wajen at-taqsimatul ilmiya za ga ɗalibin ilimi kullum yana son yayi fito na fito da mutane ya ce a'a abu kaza ba haka bane Na'am.
ina fata an fahimci ni kamar in za a karkasa abu wani lokacin ana hankalta ma zamani Mhm.
ka fahimce ni wanda zamu zo cikin tarihul istimar kaga ana iya cewa al-istimarul qadim da al-istimarul jadid Mm.
mulkin mallaka na da wanda aka yi da wanda kuma aka canza ma salo a yanzu wanda cikin wata nukta za ta zo cikin tarihul istimar wa atharuhu eh, wa khataruhu ina fata na fahimta ta abu na gaba in an tashi karkasa shi ana iya karkasa shi al-istimar min haythu al-qarat kamar su- ta ta hanyar nahiyoyi Mhm.
waɗanda an kai ma mulkin mallaka shine ƙasashenmu na Afirka da ƙasashen Asia su ne aka ma mulkin mallaka duk da ke su kansu turawan sun yi ma juna mulkin mallaka Wasu wasu.
wasu wasu wasu wasu America ta yi ma em, Ingila ta yi ma America mulkin mallaka ta yi ma Australia mulkin mallaka ina fata ana fahimta ta wasu wasu din ma ba ta da kyau Na'am.
ina fata ana fahimta ta to kaga ashe ana iya karkasa istimar ta fuskar nahiya a ce yanzu kwancinan guda biyar ashe union european in mun ka duba shine union na yin mulkin mallaka a duniya tunda in ya mallaki america ya mallaki australia irin su canada ya zo da ya mallaki africa ya mallaki kasashen laraba ya mallaki asia wane ne mulkin mallaka Ba- su- kaga union european ne ina ko in ce continent european Na'am.
in gane ko Na'am.
to kaga ashe ana iya karkasa shi ta wannan fuska in an kalli ta kasashe sai istimar kuma ya karkasu ɗaruruwa tun da kasashen da an kama mulkin mallaka kenan yanzu in zaka bincike kan istimar ba yanzu wannan zamu yi ne am mulkin mallaka a ƙasar Nijar, mulkin mallaka a ƙasar Najeriya, mulkin mallaka a ƙasar Ghana sai ka samu ƙasa ɗari bincike ne mai yawa ƙarƙashin wannan. Ba sani ko muna fahimta. ba.
Na'am.
Sannan mulkin mallaka kaga da in muka kalli eh, almakan kenan. sannan in mun ka kalli ta zahiri da batini al-isti'marul hissi da al-isti'marul ma'nawi al-isti'marul hissi shine mulkin mallaka wanda ake gani ta fuskar ababen da an ka kawo don mallakakku bindiga an kawo ta ne don mi don ai muku mulkin mallaka Na'am.
sojojin babaya da suka shigo kasashenmu don mi don mulkin mallaka ai su an gane su wanda ya zamani a lokacin da an ka yaka ai ya gane su Haka.
ba su ne ko mun fahimta ba Haka.
to kuma akwai al-istimarul ma'nawi shine wato mulkin mallaka na kwakwalwa shi yasa bature kafin ya daga zamu zo zuwa ga waɗansu nukatkin ai ya bar muna makaranta ta boko me yasa ya kafa makaranta ta boko saboda ya tsira ma 'yan afirka tunanin shi su zamanto suna da aƙidarsa wanda shi ne har yanzu yake ba mu wahala kwarai 'yan bokon da suka yi karatun turanci kuma suke da aƙida ta turawa kuma su ne za su jagoranci kenan kaga har yanzu shi ya tahi amma ya bar abin da yake kontrolin ɗin mutane da shi Mm.
ya bar addininsa wannan addinin nashi wanda ya bari shi kanshi bai tabbaka addinin nashi da kyau ba bai damu da addinin nashi ba ina fata ana fahimta ta.
Na'am.
amma kuma ku ya bar muku wannan addinin sai ya ba ku daidai abin da yake so don abin da yake da noka addinin nashi ne an fahimta kaga shi ya rubuto wannan littafin da yaren shi shi ya sama pap da ya wanga shugaban kristoci na duniya na katolika da ya ce ya halatta namiji ya aure namiji a wajensu a cikin kuma cocinsu ba wai a siyasa ba
A kiristanci.
a kiristanci Na'am.
duniya ta yi mai ca sai ce ai su sun ka kawo eh, abin ga bible ga 'yan afirka alhali kuma shi annabi isa ma ba da ingilishi ya magana ba da faransanci ya magana ba kenan kaga tun daga nan kima abin da an ka kawo tana bukatar tambaya don yaren da an ka saukar da injilar da shi ba da shi ne yanzu aka koya wa mutane ita ba
Na'am.
shi yasa ma su manya-manyan fada na da suka yi tun da latin kinan wancan abin ga manya-manyan fada sai suka ce ba mai iya gane wato bible sai su shi yasa sai su gyara abin da suke so su dauki abin da suka ga dama yau gashi kuma ta sake faruwa tun da gashi an nuna Allah ya halakar da mutanen annabi lutu a cikin bible yanzu kuma papa ya ce a'a wannan abin ya halatta kuma shi a fahimtar shi kuma can ga bakin shi ya ce Allah kuskure na ya bai halakar da su domin bai dace Allah ya halakar da mutanen shi ba ya faɗi duniya ta jiya da ya zo ya haramta abin sun kace musu yadda ba sun da turai ka san matsalar ta tsarinta 'yan siyasa da masu kuɗi su ne gaban coci kafin ce sai suka juya suka ba su kuɗi kuma suka nuna musu ku ba komai bane in babu ku yarda ba ƙarshe dole suka yarda da abin da su al'ummomin sun ka yarda da shi suka zo suka halatta wannan yanzu an yarda ƙato shi armi ƙato ture mace ta aure mace kuma gashi nan minister na transport na america shi mace ne miji ne yana da miji ƙato radda zai ka sabo na yanzu Emerson da Transport na Amerika.
a na Amurka Na Amerika. Sai da ma lokacin da zai kama aiki ya ce gashi lokacin coronavirus ne zamanin Biden kin da. Sai shina zaune zai presentin aikin shi. To mijin shi shi minista na Amerika na Transport yana zaune katon kaddara. Sai yana saye da wannan dan abin nan. Sai shi wancan minister ke ce I present you my husband. Shina ma duniya presentin mijin shi. Shi kato amma mijin shi kato na. Premier Minister na Luxembourg ka gane ko kuma shi ma dan luwaɗi na kuma mijin shi mace na mijin shi ƙato na shi yasa ma lokacin da an kai taro na NATO an gane ko sai matan shugabannin kasashe na NATO suka zo sai aka ga wani ƙato baya da aka ɗauki hoton sai mutane suna mamakin me yasa aka yi haka sai aka ce ba kuskure ne aka yi ba shi wannan ƙaton mijin matar Prime Minister na Luxembourg shugaban ƙasar Faransa yanzu ana zargin matar shi ba mace bace ashe duk dubara ta ake yi da ganin wannan tsohuwa ashe ko da an ka bincika yanzu bincike na nan faransa ana yi gadan gadan ashe wani mutum na yana namiji ya canza al'aura ta yi ya koma mace yan jarida sun ka bayyana wannan tacce za ta kai su kara sun ka ce suna jiranta yanzu haka maganar da ake yi an ce ta kawo takardarta ta aihuwa babu ta ɓoyi ashe katon kaddara na ashe shi yasa ya laɓe matsohu yake ɗan luwaɗi na kuma yanzu prime minister na faransa wanda an ka ɗora prime minister ha ka san kwanakin shekaran jana ko yaban ga prime minister ta faransa mace ta yi demisoni to yanzu wanda an ka ɗora prime minister shi kuma shi ma ɗan luwaɗi na to kaga shugaban ƙasa ɗan luwaɗi na ƙasa prime minister ɗan luwaɗi kuma a ce waɗanda suna a example gare shi shi mai bin su ko har shi kaga waɗanda mutane suna da wata kima ka sani daga wanda mutan adam ya samu matsala dan luwaɗi da mutuwa abin koyi gare ka ko ka dauke shi da kima da daraja luwaɗi nan ya ya yaɗu jihar California a America mafi yawancin masu rayuwa cikin ta ɗan luwaɗi ne duk mutumin da ya ce in bai adiya bai sai ya dawo dan luwaɗi wannan menene to ala ayyati hal dai kenan yanzu anan sai mu gane al-istimar anwa'uhu nau'ukansa akwai alhissi kaga yanzu wannan littafin da aka kawo sun ce su suka kawo shi kuma su sai za su fassara shi kuma gashi yanzu su sun nuna addini ne amma yau gashi sun halatta abin da babu shi ciki kina addini na wana na Allah na ko nasu nan na abin tambaya shi ina fata ana fahimta shi yasa yanzu duk abin da bible take kawo suna suna ta cece shi da kanshi papa yace zai kawo reform ga bible bible kin nan ya kamata a yi mata reform a yi mata canjin fuska ya ce paske cikin bible dukkan baƙaƙe sunansu esclave ba su da wata ƙima a cikin bible shi da kan shi ya faɗa ya ce to za su ganin yadda za a yi a san yadda za a yi a canza bible saboda african su samu wani matsayi opre de juzi su samu wani matsayi a wajen juzi ashe cikin bible su ɗan afirka matsayin bayi suke kenan kakkai bakin wanda addinin shi ya bautan maka da shi wanda za mu zo cikin tarihuhu ina fata da fahimta ta har kai tunanin zai dauke kamar matsayin wani da kaga magana ta riga ta kare to kaji ya ce zai canza wannan zai canza wannan tunda su yan afirka sun kiya bari a yi musu wata dubara wanda za a samu musu matsayi cikin bible sannan kuma sai a halatta musu luwadi shi kenan magana ta kare wa yake bayan wannan masu kuɗin turai wa yake bayan wannan yan siyasar turai saboda ba su son afirka ta yawa in afirka ta yawa ba za su iya mallakar ta ba su masu mulkin suna son in afirka ba ta da yawa kaga su su ba shugabannin kasashen afirka umarni su kuma masu kuɗin suna son a tsace musu arzikin kenan dole za su ba da wagga fatawa in sun ka ba da wannan fatawa din kaga sai ta zamanto ta biya ma masu gidajensu bukata kaga magana Allah ta tabbata yuharrifuna al-kalima an mawadi'i wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa hum ya'lamun Allah ya faɗi wannan cikin ayoyi da dama yadda suke canzawa at-tahriful al-lisani at-tahriful qawli at-tahriful ma'nawi gashi nan suna yi kuma qur'ani ya faɗi gashi ta tabbata to wannan kenan yanzu mu bar alwa'uhu ala rabbi isa saboda nukta ce wadda an dan taba ta dan mutane su gane abin da ke karkashin ta abubuwa yanzu sai asbabuhu ko dalilan mulkin mallaka dalilan mulkin mallaka dalilansa in kana son ka fahimci dalilan mulkin mallaka an gane ko zan dan tsakuro ne saboda zamu koma can cikin wani karatu zamu dauko tarihin shi tunda ba mu ɗauko gaban kafin mulkin mallaka ya al'amari kasance yadda mulkin mallaka yake yanzu a da lokacin kafin mulkin mallaka da lokacin da an kai shi da halin shi yanzu da kuma yadda zai zo gaba qablu wa fihi wa ba'du bari a yi shi da abin da yadda dan dalibin ilimi zai gane ba an gane ko to sai muka zo asbabuhu a gurguje nan saboda faransa ita ta yi ma kasar misali nijar mulkin mallaka da sauran kasashe to tun da mu cikin tasirin su muke ko ba haka ba sai mu fara bayani kan nasu kafin mu zo mu yi bayani kan abin da ya shafi ma dukkan wato sauran wato kasashe da aka yi ma mulkin mallaka idan muka zo zuwa ga wato kasar faransa tun da ita ta yi mana mulkin mallaka kaga mun hin sanin nata mu sai ai abin da malam bahaushe ke cewa wato nama nama labarin balangu labarin wuta na yake shi tsire shi yasa abin da a wuta ma'ana wancan balangu ba sai a aza ba akwai nisa tsakankanin su to shi tsire kusa gare ta na aka ko ko naman da an ka gasa saman wuta shi yasa labarin wuta ina fata ofin shi domin wancan sai an dan jima kafin wani abu yanzu to mu ko in akwai wanda ya san tasirin mulkin mallaka na faransa to sai da mun to bayan mu duk da yake akwai na ingila misali ba za mu isa irin na ingila ba irin yadda muka sanin na faransa don shi ya kwado muna kare an ka ce ana biki a gidanku ya ce ni mu gani a ƙasa tunda bai ga ƙasa na yawo kenan bai sa ana biki gidansu ba ala ayyati hal ala ramma isa in muna son mu gane les causes na colonisation française kuma da suke ta colonisation amma mu sunan ta occupation et destruction française ka gane ko shine sai mun kalli juyin juya hali da ya faru a ƙasar faransa juyin juya hali wanda ya faru a ƙasar faransa abinda duniya ta sani revolution française revolution française revolution française shine juyin jihadi da an kai kasar faransa a wani lokaci wanda da sarakai ne suke mulki a kasar faransa an gane ko matsaloli sun tashi a lokacin da wani sarki na faransa ana kiransa louis says wasu kuma suna kiran shi louis says saboda eskin wasu sun ce ana hudanta sun ce ba a hudanta mu dai babu ruwan almuhimmu dai sarki wanda an kai faransa wanda an ba shi jagoranci a alif da ɗari bakwai da saba'in da hudu a mil 1774 to lokacin da ya karɓi mulki ya kwara jagorancin faransa ya haɗu da matsala ya ishi ƙasar cikin kamar kana jagorancin ƙasa da a baka ita cikin haliyun da yake mawuyaci su dukan suna faɗa to sai an ka ce wai kelson le cause ou bien kelson le vrai cause ou bien kelson le principe principe cause de la Révolution française. Waɗanne manya-manyan dalilai na manya-manyan sabubba da suka sa aka yi Revolution française wadda ta ɓarke ta keci a ranar biyar ga watan biyar alif da ɗari bakwai da tamanin da da tamanin da tara kuma ta ƙare wuta ta mutu murhu a ranar tara ga watan sha ɗai alif da ɗari bakwai da tis'in da tara sai da an kai shekara goma da wata shidda da kwana hudu cip cip ana fafatawa mai so bishi tun shiri ba mu iya kanmu mu ɗauko na mu haɗa maka abin da an kai kasa akwai mai abin gaba ko ba ka da bane kinan ta balle ta barke le 5 5 1700 89 na ta ƙare lay 9 11 1799 ta yi dire ta tsaya an fafata na'am pendant 10 ans, 6 mois et 4 jours. Bada a jours, ka san masu yin faransanci na tsaya sai su- sai a hindu yar kenan.
na'am tawakkala Ina ba za a fahimta da al'amari sa. Tunda za mu sake zuwa wajen tarihin mulkin mallaka kafin wanga lokaci. Amma yanzu muna son mu bada shi ne nan asbab mu gare mu Faransa ne sa ta yi mulkin mallaka. Kaga wanga lokaci ba a ma zo lokacin mulkin mallaka ba tunda ba su yi taro na conference de Berlin ba.
Mm.
tun da sai alif da ɗari eh, takwas da wani abu da sun kai da ɗari takwas da tamanin da hudu da ɗari takwas da tamanin da biyar wannan lokaci da ba sun kai revoli abin da sun kai conference de berlin kenan da shekara tamanin da biyar kafin wannan revolution française hatta kare
to to yanzu sai sun ka ce koskin za a kawo su na farko shine oppression politique akwai oppression shine suke kira da larabci a dagtu Mm.
matsi na jagorori matsi na jagorori jagora ba a son ya zamanto kullum yana matsawa kan jama'a su gaji da shi ba a son ya zamanto sako-sako har mutane su rina shi su yi abin da suka ga dama Mm.
a'a lokacin da mutane suka saki hanya dole a maido su bisa hanya lokacin da mutane ba sa yin banna a bar su su yi rayuwarsu in ka wuce haka jagorancin ka zai samun matsala na'am ina fata mun fahimci Na'am.
kaji sha'ir yace idza tadal muluku alal hawanin fa a'limhum bi anna al mauta danin Mm.
idan shugabanni i'tadal muluku al hawani sun ka koma akan hawan sun saki kowa ya je abin da ya ga dama yace to kai musu bushara ka gaya musu fa a'limhum bi anna al mauta danin mutuwa tana kusa Ta- bai yiwa kana jagoranci kowa ya ga damar ka a mutumin da yake son a tafi tare da jama'a ta tare da shi wanda bai son tahiya to ya za'a saboda in kace za ka bari shi mulki matsala gare shi mai neman shi yana iya kashe ka kenan ku dole ka ɗauki mataki ka ko san baka da- ko dai baka da le- wani mulki da kan gaza a kashe ka ai sai kai ta kanka ko sai kai kwana eh in kana da kuma makamin kare kanka dole ka kare kanka gaskiya ina fata an fahimci Na'am.
to kaga oppression politique ita ta kawo wannan akwai matsatsi matsatsi na gaske na politik na jagoranci tunda politik nan ba suna nufin politik din ga wanda ake yi ba ta shu- shugaban kasa tunda wani lokaci babu shugaba ne akwai ruwa ne kaga sun kisa wa dictature kama karya saboda abin yana da alaka da su a sun su kisa wannan ya sun kalma kasa cikin dictature kai ko alamu isa wayo na na biyu sai sun ka ce insatisfaction social satisfaction shine biyan bukata samun yadda kake so social wanda yake da alaka da zamantakewa sai sun ka ce to en tunda an ka sa en wani lokacin in dai sunan ba ya fara ne da en ba in kaga an kara mai ita to ya koma kishi yake nan Mhm.
ina fata mu ce na'am fatigable shi ne mai gajiya infatigable wanda mai gajiya fortunately da english an gane ko to in an ka samu shi wato ere shi ne fortunately in an ka ce unfortunately mal ere mal ere tun da fa- da faransanci mal ta kara da shi on kuma en kajiya kuma fishiya to shi ne insatisfaction social ma'ana jama'a ba sa samun biyan bukatar su irin yadda ya kamata rayuwa ta zama to ta waɗansu 'yan tsiraru daga cikin al'umma malaman cocin su na wannan lokaci tun da galibin sarakan su na wancan lokaci ka san malaman coci na sannan da malaman coci waɗanda su ba su da mulki da masu kuɗin faransa sai suka ɗauki sauran mutane sun kasa su aiki na noma saboda wancan lokacin kamar aiki da karfe da kamfuna ba su yi ƙarfi sosai ba sai zaman tu kawai aiki ake musu kamar gonakin ma ƙasar ta koma tasu ina fata ana fahimta ta kenan ɗan sarki in zai aure sai da shi aure 'yar sarki eh, sarki ko yar malamin coci ko yar mai kuɗi su waɗanda ba a bayar da su yi auratayya sai al'umma ta gane bautar da suna kenan za a yi sai sun ka ce pat to ka ce insatisfaction social Social.
abu na hudu sai sun ka ce crise economic matsala asalin crise yana iya ɗaukar hauka matsala ta tattalin arziki kana fahimta ta na'am akar makalla eh, oppre- abin nan, oppression politique sun ka ce na hudu monter des idées de lumière monter tasowa bubbugowa daga monte ne shine abu ya hau la monte kenan nan suna ne ina fata an fice ni la monte kenan kenan monte bubbugowa fisgowa tasowar deside laizide tunani de lumière na ganin haske na ganin haske na ganin haske su sun ka hudi ba an gane ko No.
to yanzu a nan akwai fa magana a ramar isa babba ashe faransa tana da wasu matsaloli manya guda hudu waɗanda matsalolin dole sai mun yi raskwana mutumin da yake da matsala ta tattalin arziki mi zai nema arziki zai nema mutumin da al'ummar shi take cikin wahala babu arziki ƙasa ta mi zai yi arzikin zai nema zai nemo ko Na'am.
mutumin da yake da dagt yake da matsatsi tsakanin shi da jagora mi za a yi
za su nema su za su nema canji Eh, to shi an kai revolution française shi sarkin ma louis XVI kashe shi sun kai kak wai wanda ga yi ma shugabannin nan shi haka wai shi na ga zakwa yake mutane ga yadda za su yi tsari kak an ka kare da shi da sun ka kare da shi sun ka ce to faransa ta daina aiki da tsarin sarki kenan yanzu faransa ta koma wani abu da ake kira republic public abu ne wanda yake nufin aljamhur jama'a na'am mi a dush public a larmai isa dush public ai ta kowa da kowa ta ko kowa da kowa karama kalla to re kalima ce take nuhin maimaita abu ko manse ya fara abu re ko manse ya sake maimaita shi na'am to public ƙasa ta jama'a ce ta kowa da kowa ce kowa na da haƙƙi cikinta republic sake ƙwato mulki daga tsiraru a maida shi zuwa gani zuwa ga hannun jama'a na'am mun ji wagga da kyau Na'am.
yawwa to yanzu kenan faransa ta kuma republic kaga kenan da can ciki tunda suna matsalar shagora ya yi gudu ya dawo an kama shi an kashe shi an kare da shi yanzu kuma matsala ta tattalin arziki ita ku ba ta kare ba matsala ta jama'a ba su samu abin da suka so na jin daɗin rayuwa yana da alaka da matsatsin da sun ka samu na mulki kuma yana da matsa- alaka da neman abin da za su samu kuma ina za a samu shi shi yasa kenan dole na faransa ta fantsama da turai su shiga kasashen larabawa da na afirka da na china da na ina su nemo arziki
tun da ba su da shi tun da ba su da shi wanda in ka ji wasu kissoshi a wancan lokacin hammanin zuwa karshe karshen ga za ka yi mamaki za ka ji waɗansu abubuwa waɗanda balma in mun ka zo cikin haƙarhu za mu yi bayanin waɗannan mas'ala insha Allah ta'ala an gane ko to matsaloli ne masu muhimmanci suna da alaka da tarihi wata rana in mun tura su za mu yi bayani kansu guda tana da alaka da China guda tana da alaka da kasar India yanda aka rama kalla duk a takaice dai faransa dai ba ta da dai komi dai na arziki yo ai suna sun ka faɗi wanda duk bayan raba zai ta shi ba shi gani ni iyaka ta faɗi ne na ni in ma baka yarda baka kai kai binciki ina fata mace in akwai su in ba in ana samun crisis economic akwai arziki ba a samu to ka gani ana samun insatisfa- in- insatisfaction social babu arzi- a- a- a- a- akwai arziki Ba- babu kan mu yi mutane kan mu yi baka mu ƙarya na'am To a ina an ka samo inda an ka sa people cikin condition shi ne kamata mu tambaya. Da arzikin gidan wana, da jinin wana an ka ba an ka gina Amerika kanta an ka ɗauki baƙaƙi soji suka yi gini. Da jinin wana aka gina su Faransa ɗin da Turai ɗin. Sannan kuma da arzikin wana. Sannan lokacin da yakin duniya ya ɓarke na biyu lokacin da italy ta musu hari wa suka ɗauko suka kawo ya zo ya yi yaƙi don saboda ya hana almai ta ci nasara cikin wannan yaƙi ɗan afirka dubu nawa na ko nawa ya mutu a cikin wanda an kai ƙiyasi to kenan kaga akwai hatsari waɗanda abubuwa duka ya kamata al'ummomin mu su waye su san su kakka zamna zamne baka san tarihin ka ba kullum ana wasa da No.
hankalinka kawai sai katon kaddara ta toshe koshi zaka ga dama abin da ya gadawa gaskiya
mun ji wannan na'am aka rama To, kenan shi ko monte des idées de lumière. Ma'ana an samu lokacin da tunani samun haske, lumière masu nuhin haske ya zo musu tunanin ci gaba. A nan akwai alama. Wannan ya nuna ashe da turai bata ci gaba ba, tana cikin duhu. Tunda in an ce ka fara samun lumière kana cikin ka fara samun haske, kenan can da cikin mi kake?
cikin duhu duhu duhu biyu akwai duhu na rashin ilimin kere-kere wanda musulmi a ƙasar espanya a daula ta andalusi kafin revolution française fiye da shekara 600 sun kai turai gaba-gaba ɗaya ɗinta andalusi sunan daulat andalus ashe kahin faransa da ingila su ci gaba musulmi sun zo sun kai ci gaba a turai fiye da shekara 600 kuma har yanzu gidan shugaban kasar musulmi yana nan a kasar hamra mai so da shiga cikin intaneti google ya sa kasar hamra kuma kurtuba gari ne wanda imamul kurtubi ya zamana cordoba kasar espanya take su ishbiliya su shatibiya dukkan rubuta shatibiya madinatu shatiba ka gane ko ko madinatu gharnata ita ce capital gharnata ko madinatul qurtuba kaga duk manya-manyan garuruwa waɗanda musulmi suka gina turai suka aza tsari na ilimi wanda mun taɓa faɗa kusan termin na ilimi kusan dubu talatin da biyar in ban manta ba kusan dubu talatin da biyar aka gano duka asalinsu na musulmi ne da larabci ne asalinsu wannan babban marubuci fuad siskin na ƙasar turkiya ya gano kuma ba wai ƙasar turkiya ya gano su ba matsala ta samu da waɗanda suka yi ju mulki sojoji sun ka ba su zama tare da shi dama in kana da ilimi masu mulki da masu kuɗi ba su son ka matuƙar ba ka bi son ransu ba tun da kai za ka wayar wa mutane da kai kiran kai barazana na ya gudu ta tai almani ya tai almani a wani gari da ake kira frankfurt can ya yi bincike tare da ikim tarmu kusan dubu talatin da biyar na ilimi banda littafi dubu biyu da ɗari biyar da ya gano sai da rubuta masu a abin da ya gano wanda ya gano kusan mujalladi na su a ce ta kai mujalladi goma bugun da an kai mata ya samu kyauta babba ta kasar jamus an ta kai shi a bashi pre novel sun kai kwana sun kai kiya saboda musulunci na yi aiki da larabci ashe larabci ya zama na fiye da she abinda musulmi suka suna mulkin espanya shekara 854 suna mulkin mulki kasar espanya to yanzu langa ofisiyal a wannan lokaci a ba mu amsa. Langa scientific a Spain a Andalusi shekara 854 a ba mu amsa. Sai wani mutum ya swaci ke ilimin musulmi ya zaka yi tradiction ya zo ya ce iyan musulmi boko haram. Ya kamata mu karanta tarihin musa abinda muke ciki. Mun ji wannan da kyau duk wanda ka so ba harkar gare da bace ko ciya ko rikici ta yake bincika cikin littafai ka gano. Mun ji wannan da kyau kenan ashe turai tana cikin duhu lokacin da musulmi suka gina duniya don wannan lokaci ma ba a zancen America. America a milkat san katrobendus na ma an ka an ka gano ta ma gano ta ma banda ma Christophe Colomb ne wanda da geography ta musulmi aiki don wannan lokaci babu geography in ba ta kasashen musulmi mai kyau. an ce an shirka kanan kasar portugal ne tashi daga espanya waye waye waye waye an milka san katobin dus bal ma an ce akwai dan kasar egypt shi ya rigai christophe colum amma shi bai rubuta ba shi ko bature kasan dan cuta na rubuta ya sai saka ne mun ji wannan to kenan kayan a ayi wata daula sunanta america bal ma turawan da suka ganin sun ci gaba nan sun ka zo sun kai karatu a Espanya manya manyan su duk na an kai ta tura su su je wajen musulmi sai an sa su wanki an sa su noma sannan a taimaka musu da ilimi kuma su kansu la Greek din sun zo Africa neman ilimi na mathematics a nan daula ta Egypt in ka yanzu cikin mathematics zaga asalin mathematics za a nauka daga pyramid ne da kasar Egypt to Egypt kasar turai ta dan Africa da balarabi matsala ta bai kula da ilimi bai kula da abu sai shina ganin yawan abin shi koko shina ganin karfi gare shi babu abin da za a yi barawo da ya swace ya hallaka ka yau ko miliyon ɗari gare ka an ka amshe su ai taka ta ƙari kenan ka kiyaye dukiyar ka kuma ka aje ta wuri guda in kana da miliyon ɗari ka aje biyar can biyar can biyar can biyar can biyar can ka rarraba su a tunda ba sakarin duniya kake ba ko sana abu da ka iya ba ba sakarci ta ba tunda da ta kai ƙasa ka kai ƙasa hanyoyi da dama aka bada plan a b c d a f har zai da kai gidan ka yi zamanto in ka san ana bada ka kana da kuɗi kai koha 20 duk inda an ka zo neman ka ka balle ta wata koha ka tsaya ka ko hanya ka bi kullum wata rana ana kashe ka in dai ita an ka san kullum kana bi an ka san lokacin ka in ka bi ta can gobe sai ka bi ta can jibi sai ka bi ta can gata ka bi ta can muku shi ta bi ɗaka sai dai in kaddara ta can ba ka kama zuga to sakare kawai kullum ana ɗauka ka sabin da kake yi ba mun ji wannan da kyau yanzu ana ramba isa kenan faransa tana cikin duhu na biyu tana cikin duhu ashe addinin su shi ya kai su kuma ga duhu saboda manya-manyan fada da aka fara kera na'urori sai su sa a kame a ɗaure wanda ya kera na'ura a turai ta ka karanta tarihin cocuna na turai a lokacin da ake kira uh, wayan nashi al'usurul wusta muna ji wani da kyau sannan suka sa aka yi ta kone masana wani mathematician da ya zo ce an ce an egal trois ma'ana Allah guda na uku na ya ce ko a mathematic hankalin ɗan adam bai karɓa wannan sun ka sa irin waɗannan an ka ta kama su ana konewa a kunna musu wuta ashe limiyar kin turai ta ilimin ƙere-ƙere da ta ilimin addini a lokacin da musulmi suka gina turai shekara 854 da yaren larabci kuma suna da addini musulmi ne masallatansu na nan a yanzu ashe dan ka rike addini bai hana ka ci gaba duk waɗanda abubuwan ya kamata a koma a karanta ma mutane tarihin daulolin musulunci ko da a takaice na saboda matasanmu da al'umma musulunci daga cikin wani jahilci mun fahimci wannan da kyau yanzu kaji alarma isa ashe waɗanda matsaloli guda hudu da suka koro faransa ashe dole mu gane dalilinsu suna cikin matsalar tattalin arziki matsalar jagoranci al'umma su bata da abin da za ta samu ta yi rayuwa da shi ingantacce sannan kuma suna cikin duhu kaga duhun nan musulmi suka hidda su daga ciki sannan kuma yanzu jagorancin suka kashe jagora suka canza wannan ruwayen sun ka koma republic sannan kuma sun ka samu satisfaction kuma sun ka kashe crise economic da kasashen da sun kai ma mulkin mallaka Oh, kaji asbabu dalilansu shi yasa waɗanda suka bayan mulkin mallaka mutum uku na manya waɗanda an manyan makiyansu mutum uku ne ba haka ba kamar na gaba-gaba mutum na farko su ne ake kira lai mercenaire mercenaire sojan haya da turawa suka ɗauko daga turai suka fantsa masu cikin duniya don saboda su mamaye musu ƙasashenmu aibiyan su za a yi ko? to mercenaire na kuma shi na har yanzu ake nan gaji lai buzz buzz militaire la ba ka ɗauko mutum karbo shi da ƙasa ta ba ka mai biya ka kai mutum yaƙi ba ka mai biya mercenaire a sunansu ba ƙasar su ta ba abu na biyu sai lai missionaire shi ne waɗanda ‘yan mishin aikata yana kimsu le missionaire mission shi ne masu addinin turai da sun ka ga addininsu ya samu matsala turai an ce iglis ta koma can a yi ta wake-wake ana kada turaye ana kada ƙogga amma ta hiyar gwamnati su jayi wanda shi addalilin ilmaniya suke ce ma ilmaniya laicite duk da yake wannan bannata ba ilmaniya a sunanta ba Allah diniya a sunanta domin ilmaniya daga al'ilmu na yaushe mutumin da yace a bar addini gehe ba a yarda Allah ba kuma za a ce mai ilimi wanda shi da shugaban jahilan duniya gaba daya muna ji les missionnaires su ko sun ka zo mission su canza muna addinanmu da nasu in arne kake wanda bai sallah ko in ce yan arne shike a sashi cikin kiristanci in musulmi na shi aje shiga cikin kiristanci in ma addinin gargajiya gare ko magudanci ya aje ya shiga su ma sun ka da tasu kasuwa sai mutum na uku lai marshan marshan yan kasuwa daga marshe ne su kuma sun ka taho a tsace musu arziki suna da kamfunna a gina musu kasashensu kuma su samu tattalin arziki mai ƙarfi waɗanda suna an mutum uku manya waɗanda su suka duk wanda ya biyo ƙarƙashinsu ƙarƙashinsu ya taho duk wani mallamin toce da zai zakkuwa shi wani wa'azi ƙarƙashin yan mishin yake nan suke ɗaukar nauyin shi duk wani politician wanda zai zakkuwa wani aiki ko wani soja mercenaire da turo shi an kai gwamnatin can shi ke yi ma aiki duk kuma wani ɗan kasuwar turai da ya shigo nan marshen na saboda akwai manya-manyan kamfunan da sun ka turo shi neman musu abin da suke bukata kaji mutum uku kenan duk wanda a ƙarƙashin su saura ta takata bayana su kai mun ji wannan da kyau ashe mutum uku ne sun ka haɗa kai wanga shi zo shi tallata addinin shi dama kuma cikin kiristanci akwai abin da aka kokarin a kai gare shi ka gane ko shine an kace cikin bibul in an kai kwance ƙasa an ka ɓara mamari ta dama an ka ce yesu almasihu ya ce ka ba da mikinka na hagu a ɓara ma wani mari saboda son neman zaman lahiya sai sun ka te sun ka yaɗa shi shi yasa ƙasar indiya wasu mallamai da sun ka sha kuɗin ingila sai sun ka ce yaƙi da ingila haramun na dan allah ya riga ya ƙaddaro sai ingila ta mamaye su in kai yaƙi ta kama kayi yaƙi da allah kuma sun kai tasawa an kai waɗanda sun kashi gidan sun ce an ka ce yesu almasihu ya ce an ka ɓara mamari ta dama ka ba da gehen ka ɓara mamari ya biyu ka zan sakare yanzu shi na gashi nan kasashen mu da an toza an guda ba sai ya ce a'a ba mu iya rayuwa sai da turawa ba mu iya yaki da su ba mu iya kaza ba mu iya kaza
yanzu ya sanar ana mu mai da mu a ranar isa Gaskiya.
amma putin da ya fahimci inda duniya ta sama gaba kaga rasha tun ƙarar yakin duniya na biyu da ta gane sharrin da ake shirya mata mi ta yi ni bill clinton suna tare da da- da- da- da- da- da- da- da- da- da- da- da- da- da putin ya ce l'invasion de l'ukraine c'est une question du temps ya ce mamaye ƙasar ukraine abu na lokacin shi na aka jira ya ce ya- sun san da wannan saboda sun sa abin da suka shiryawa rasha da ta fahimci abin da ake ciki putin da ya zo sai ya gyara ƙasa duk wanda ya ɗauki kuɗin ƙasa manya-manyan miliyar tare kawo sai ce to ka gani nan ka ɗauki kaza ka ɗauki kaza ni ban yi maka komai ka maido dukiya saboda ƙasa ta ci gaba saboda an mamace arzikin kenan su sun koma wasu alloli ka fahimce ni shi kenan sai ya ci bai yarda da wannan ba ƙarshe dai suka kawo kuɗin kuma ya gina rasha shi yasa rasha tun kare yakin duniya da biyu ana rama isa ka taɓa ganin motocin rasha suna yawo na nan ga ka taɓa ganin saruran rasha eh ka taɓa ganin motar rasha akramakallah to mina na suka yi sai sun ka koma gehe suka ci gaba da yin makamai don sun san wanga lokaci na tahi salula tambada ta ai an ka zo da bindiga dole kaka yadda salula mota ta hawa jin daɗi na kana cikin AC in yanzu an ka azaba bindiga kana aji ta gaskiya amma tuwo wajen noma suna a premier position makami saboda in ka cika koshi kan rike bindiga sai ba da wuta shi ya sara shi ba ruwanta da wani s- sai da salula ko sai da mota hawa su yi son su yi bomb nukiliyar arm nukiliyar yanzu ga shirin kaga bayanin da yake faruwa ga putin nan ya yi tsaye ya ce shege ya kwasa duk mai jin iyawa ya rade bai hito ba kaga ana ce a'a yanzu za a yi wani propal de de de pe kan ma ai propal de pe a ci gaba da yakin gashi nan dibo america da turai da japan da wacece da canada da, da, da australia duk suna ba ukraine makamai kuma suna finansanta rasha ita kadai duk ta gagare su don saboda sun san abin da suka yi ba ɗumi na suka yi mai yawa ba aiki aka so ai shassa da an kace za a sa ukraine cikin union european kina a kara da a ga inda suke yin izin izin na makamai don a kusanto gare su putin ya ce wannan ƙarya ta ƙari pat ba ku isa ba ka ji waɗanga mutane guda uku Na, to ana mu isa ka na.
lokaci ya ƙare shin su wane ne a maƙiyansu guda uku ka fahimce ni maƙiyan mulkin mallaka mutum uku ne mutum uku ne abu na farko mu- jago- abu na- uh, mutum na farko shine jagora da sun ka zo afirka sun iske akwai sarakai da kasashen larabawa to shi ko ba a yin kumandan biyu cikin bato guda kenan dole sai an karya guda sai sun ka karya sarakai sun ka ce ku komo ƙasa in ka ƙiya a halbe ka ɗauko ɗan gidanku a aza ko ko ɗan gidanku to ya ba da labarin yadda za a ƙarewa da kai faɗi sai kiran in ba masu doguwa na ko masu dodo ko masu wace tsayana don an ka dai abinda aka yi dai baturi ya ƙare da su na'am ana jina na'am maki na biyu shine malami shi kuma Na'am.
yan missionaire kaga shi sarki makiyin politician na waɗancan sarakai na'am tun da abin ga nasu gudana kiyayya su ta yi ƙarfi Mm.
maki na biyu malamai saboda malamai sun ce turawa kafirai ne shi ko duk wanda aka ce kafiri na abin gudu ne tabbas kenan ko dole na a ƙari da malamai
kenan hudun ga guda uku su ne makiyan nasu maki na uku iyayen yara saboda su za su ba su tarihin mi ya faru kaji makiya guda uku to sai turawa sun ka ce waɗanda dole sai an yi musu plan biyu plan na farko wanda an ka ga ya gagara ba a san yadda za a yi da shi ba a kashe ko a ɗauke shi a a ɗaure shi da sun ka kama samori turi kaga sai sun ka ta da shi ƙasar gaban sun ka aji shi magoya bayan shi ba su gane shi ba har sun mace da shi can ya mutu an ka huta a gane ko na biyu yanzu waɗanda annan sai an ka ce to akwai yadda za a yi a bar su cikin al'umma amma ana tsare da su sati mai zuwa in akwai rayuwa za mu zo mu ga waɗannan maƙiyan guda uku na su turawa da sarakai da malamai da masu kuɗi yaya ne aka yi da ma- da iyayen yara yaya ne bature ya yi saboda ya ƙare da su cikin ɗan lokaci mai yawa tun da bai iya ƙarewa da su lokaci kaɗan lokaci kaɗan insha Allah rabbul alamin nan na karatu zai tashi yanzu mun kai inda abin da ake cewa cikin karatun eh, allo sin waura ta kuji sinun wawun ra'un ta'un sin waura ta kuri kare ya ji tsohuwa da burgamin dan aya ba haka ya rasu ke yanzu yanzu mu karatu ba a san shi ba eh mun karatu a ba komai kowane za mu yi irin nashi tsari ba komai dai Allah ya kama amin amin Eh, eh, Allah ya taimake mu Allahumma eh a tsaya bakin na alaran mu isa sati mai zuwa in so sai a dora bi idnillahi ta'ala Mm, abinda muka faɗa in Na'am.
abinda muka faɗa zaman turi dai Allah shi ba mu lada wanda muka Allahumma faɗa Allah amin.
subhanahu wa ta'ala ya gafarta Amin, mana amin.
subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah yan uwan ka ce lahin daɗi karewa kenan dai mai son eh, ya ya- ya- ya- ya ji ci gaban wannan maudu'i kenan insha Allah ta'ala kenan a tarbe musati na tahirana ya tawo insha Allah ta'ala za a ji inda abin ya kwana muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu abin da malai karantar da muwa kuma Allah ya nuna mana karshen wannan maudu'i la ya duk da maudu'i ne wanda zai ɗaukar lokaci mai tsawo insha Allah Allah ya datar da malam amin amin Allah ya amfana da mu gaba ɗaya abinda malam ke karanta da mu.
amin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين amin وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين